بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شوال نوني بقيني هو يومنا بقي قوة شوال هجرة من الله صلى الله عليه وسلم shekara 1444 daidai da 27 ga watan hudu shekara ta 2023 kuma wannan shine darasinmu na farko na dauran wannan littafi mai muhimmanci wato ad-durusul muhimma li ammatil umma darussa masu matukar muhimmanci ga al'umma baki daya ko mu ce ga magarin al'umma musulmi shine al'umma baki ɗaya kiɗin kenan wannan littafin malamin da ya rubuta sa shine Sheikh Abdulaziz Ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama mufti al'am ya rasu yanzu shekara 24 kenan da rasuwarsa malam bin Baz wata ne a daren 13 rana ne inda ta fito kowa na gane fitowarta so baya bukatar sai an tsaya an yi dogon sharhi game da shi sannan kuma mun karanta littattafansa ba wannan ne na farko ba cikin littattafansa da muka karanta kuma za mu zo insha Allah mu karanta wasu ma akwai littattafan da muka samo daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sa akwai aqidatu sahiha za mu zo mu karanta insha Allah za mu zo mu karanta kuma wajibcin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma nasa ne so wannan yana ɗaya daga ciki akwai wanda ya ma akan sihiri shi ma mu zo mu karanta bi idnillah so wannan littafi da gaske abin da ya sa muka zabi mu karanta shi shine na farko dai muhimmancin littafin a rayuwarmu alaikum assalam dalilin da yasa ya ce masa ga gaba garin musulmi abinda ake nufi shine yayi littafin ne saboda abubuwan da ke cikin littafin nan ba a ma wani musulmi uzuri idan bai fahimce su ba kun fahimci magana yawwa a cikinsu ya faɗi abubuwan da babu musulmin da zai je wurin Allah bai san su ba kuma ya samu uzuri a gaban Allah to kun koga almuhimma din ta fito an fahimta ko yawwa abin da ya faɗe su a nan musamman a farko wajibi ne tilas ne ba wanda zai je gaban Allah ya ce ma Allah bai san su ba kuma ya sidira ba zai yi ba ina fata mun fahimta to su ya fara kawowa a farko sannan kuma na biyu ya kawo wasu abubuwa waɗanda muke da ƙishin ruwan saninsu ana dambarwa da yawa a cikinsu kama abin da ya shafi mutuwa jana'iza zaman makoki wankan gawa an gane ya zo da su a tsari mai sauƙi ƙwarai da gaske ya lakasa littafin ƙwarai da gaske malam bin bas bai tsawaita a cikinsa ba bai tsawaita ba ahmad alaikun sa kuma albani ba shi guda ɗaya خذ الكتاب to malam malam bin bas yayi kokari kwarai da gaske gaya da ku je ran gaba okay ba yayi kokari gaya a a wannan littafin yana da shi shi yayi kokari kwarai a cikin wannan littafin kuma ni da ina da iko da na ce a haddace littafin nan an fahimci kwarai da gaske ai shi malam bin bas din ya yi maganganu a wasu littafai masu muhimmanci wanda shi ma wannan littafin nashi ya kamata irin wannan magana muna karatu duran juma'a da ku na faɗa muku abin da ya faɗa game da al-usul thalatha na malam muhammad bin abdul wahhab yace wannan littafin na al-usul thalatha littafi ne na farko wanda bai kamata a ce a cikin takarda zai tsaya ba ya kamata duk wani musulmi a kowane littafi a kirje shi kun fahimta ya ce kuma bai kamata wani musulmi a rufe shi a kabari bai haddace wannan littafin ba abin da ke cikinsa ko da bai haddace su kalma da kalma ba ya san duk abin da littafin ya kusa kuma ya imani da su ya ce duk wanda ya rike wannan littafin to dan aljanna ne kuma gaskiya ne duk littattafan tauhidi da aqida da muke karanta musamman a ƙasa babu wanda ya tattara tauhidin rububiyya uluhiyya asma wa sifat ya dunkule sai ga cikin sauki kamar al-usul talata shi yasa ya shekara 21 yana koyar da littafin malam Bibbas kuma a shekara 21 nan so biyu ya taɓa fashin majalisin eh kama ce duk juma'a yake yi to juma'a biyu ne kadai bai yi darasin ba ya ce na farko ranar da mahaifiyarsa ta rasu ya san bai sami yin karatun ba saboda ɗawainiya da ya mai yawa na biyun kuma ya ce ya manta dalilin amma ya san ya yi fashi ne to dan ya gama sai ce shi za a maimaita in ya gama ce shi za shi na aka tambayi dalili ya ce ai ya kamata ne a rufe musulmi da littafin a kirjin shi to wannan addurusul muhimma din nashi shi ma haka ne kuma za ku yadda da ni na ukun su da yasa za mu yi dauran wannan littafin shine wallahi tallahi har yanzu mutane ba san tauhidi ba dambar wanda ya faru a cikin ramadanan nan da kaje ne kace kikiki kikiki kakaka kakaka da aka yi ta tayi ya nuna cewa mutane har yanzu akwai saura dalili na hudu babu wanda ke girma wa tauhidi ko aqida babu wanda ke wuce fadakar da shi al'amarin tauhidi ko aqida babu shi babu mutumin da ke wuce a fadakar da shi tauhidi ko aqida ko da ko annabi ne wanda Allah ya aiko shi annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya fito daga gidan yari zai aka fito da mutane biyu daga gidan yari za su fita suka ya fassara musu mafarki sai ce ma ɗaya uzkur ne inda rabbika ko ka tambace ni a wurin ubangidanka fa an safu shaytanu zikra rabbi sai shaytan ya mantar da shi kun ga ba laifin shi bane Allah ce shaytan ne ya mantar da annabi yusuf amma sanadi aka fallabita fi sijni bidi asinin sai da ya ƙara shekaru bakwai ko tara a gidan yari saboda ya kamata ya ce uzkur ne inda Allah udkurullah Allah ya kamata ya fara cewa wanda kun ga ba laifinsa ba ne Allah ma ya mai uzuri tun kan ya faɗi laifin ya ce fa an sahu shaitan zikirar rabbihi kafin a faɗi abin da aka yi mai kun ga ɗaya annabi sallallahu alaihi a gaban shi wani ya ce mai masha Allah wa shi'ita in Allah ya so ka so annabi sallallahu alaihi ya ce kul masha Allah wahdahu ataj'ala lillahi nidda zaka sanya ni kishiya ga Allah ne ka ce Allah ya so shi kadai kuma har yanzu muna irin wannan kwaɓin kaji an ce don Allah don annabi la wannan blenders ce sosai wanda mutane ba su sai dai ka ce don Allah don son annabi wannan ya halasta amma wawul aqafi ba a haɗa Allah da wani a wuri abin da ya shafi kauniya in dai aqida a shari'a ne shine halasta kamar sallah Allah ce wa atiullaha wa atiur rasul wa kun ga ya haɗa su amma wancan da ya ce ma sha Allah wa kaga duka wace amma sai Allah sallallahu ya hana shi me yasa wancan kauniya ne abin da ya shafi halitta da kashewa da rayawa da azurtawa wannan Allah kaɗai ke yi ba wani mai iya yi la qala la malakul muqarrabun wala nabiyyun mursal ina fata mun fahimta to waɗannan abubuwan suna da zurfi shi yasa za ku ga hatta kitabut tauhid an tan kitabut tauhid ai yawanci na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab shi aka fi sani amma shi ko Sheikh Salihul Fauzan al-Fauzan ai yayi kitabut tauhid a cikin kitabut tauhid shi ma sai dai ka babul law al-mahmuda wa law al-madmuma babul law inda kin ga kalmar inda inda na sani da ban je wurin nan bakila da ban rasa kaza ba ai da ban je bakila da ba a sace mun waya kun fahimci magana oh ai da na san zai zo ya rabon kuɗi da ban kirkiri zuwa unguwa ba an fahimci wannan to law al-mazmuma wannan abin zargi ne amma akwai al-mahmuda abin yabo dukan su laune kuma Annabi sallallahu alaihi ya faɗa mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyar da ita hagu da dama da wanda ke sallan dare da alqur'ani mutum bai da su yace inda Allah ya ban irin dukiyar wani da irin nashi sai yace suna da lada daidai wa daida a wurin Allah duk da bai da dukiyar kuma bai yin ba kaga mahmuda to irin waɗannan abubuwan dole ne yanzu a sauko ƙasa ɗibi mutane a babin tauhidi da aƙida a je a gina su zage-zage da hayaniyar social media duk ba za ta yi biya ba ina fata mun fahimta shi yasa daga cikin abin da yanzu zamu tasa a gaba gaskiya akwai tsaftace tsaftace aƙida da kuma tarbiyya irin ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ara ba su muhimmanci kwarai da gaske wannan littafi zai ba mu gudunmuwa mai yawa malam bin baz na faɗa cewa shi ba sai an bayaninsa da yawa ba ko malam bin ba bawan Allah ne da gaskiya mata ban tsammanin za su iya sake haihuwar kabansa kuma sai dai Allah ya ji kafan ya da ya tafi saboda an waye gari kusan malam bin bas har malamai na cewa kai shi shek kamar yi mana rowan ilimi aka ce me yasa sai kai mai tambayan abu kawai sai ce maka qala Allah ta'ala kawai sai faɗa maka aya gajeruwa ce wallahu a'lam sai shiru to ya bayanin ka za malam sai ce qala rasulullah sallallahu alaihi man kan sai ya faɗa kawai sai ce wallahu a'lam sai aka ce me yasa ya ce a shi yana tsoron ya ƙara wani abin da za a ce me yasa ka ce kaza shi yasa kawai sai ce maka Allah ya ce manzo Allah ya ce yace to duk wanda kace mai Allah ya ce ai ya kamata kuma ya sallama to me kake nema ko fahimci magana duk wanda aka ce Allah sallallahu alaihi ya ce to me kuma sai bin baz ya ce maka wani abu duk da mu kuma za mu so mu ji ƙarin bayani amma dai Allah ya ji kan malan da rahama to shi yasa duk littafin za mu ko muqaddima ne yar gajera yake da haka mu je cikin littafi za ku ga muqaddiman zangatanan duk bata wuce layuka an ka hada su su wuce takwas ko bakwai ba kun gani ko muqaddima yace bismillahir rahmanir rahim haka na kai fara yawa yace bismillahir rahmanir rahim na fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wal aqibatu lil muttaqin sannan kuma cin nasara yana ga masu tsoron Allah Allah ka samu a cikin su wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi tsira da aminci Allah sabbata gabawan Allah kuma manzansa wane ne shi ya ce nabiyina Muhammadin shi ne annabinmu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa ala alihi da alayensa wa ashabihi da sabansa ajma'ina gaba ɗaya. Amma ba'adu, malai ce bayan haka, fahadihi kalimatun, wannan ɗan littafi da ke hannunku wasu kalbomi ne, an gani ko? mujazatun wanda suke takaitattu amma masu amfani aka ce abu mujiz yana nufin takaitacce bai da yawa amma an ka rinka buɗe alkhairan da ke cikinsa suna da tarin yawan gaske kun fahimta ma'ana zan takaita maganganun amma amfaninsu ya fi ƙarfin a takaita su an gani menene ka takaita mana haka mai amfani ya shef ya ce fi bayani ba'di ma ya jibu an ya arifahu al'amma zan bayani ne na sashen wasu abubuwa da suka zama tilas kun ji magana na abubuwan da suka zama tilas wajibi an ya arifahu al'amma an dinin islam ya zama wajibi dukkan gari duk wani musulmi ya san shi dangane da addinin musulunci wanda ya jahilce su ba zai samu uzuri wurin Allah ba za kuma ku yarda in kun ji abubuwan da yake kawowa an fahimta ya ce sammaituha na raɗa ma wannan littafi suna addurusul muhimma li'ammatin umma wato darussan nan masu matuƙar muhimmanci wanda na yi su don al'umma baki ɗaya ya zamto kowa ya shiga da ɗalibin ilimi da wanda ba ɗalibin ilimi ba wancin an ce ami shine mutumin da ba ɗalibin ilimi ba to amma in kun ji abin da ke cikin zaka ga mu har a Najeriya malaman ma da yawa ba san su ba ina fata an fahimta saboda wannan kalmar amma din a wurin su manyan malamai ne mukan din mun shige ciki an fahimta ya ce wa as'alullah kun ga har ya gama magana ku kuma ina roƙon Allah an yanfa bihal muslimin da ya amfanar da musulmai da wannan wa ya taqabbala ha minni kuma ina roƙon Allah ya amshi wannan aiki daga gare ni Allah ya amsa mishi mu ma Allah ya amsa mana innahu jawwad lalle Allah shine mai yawan kyauta karimun kuma Allah mai karamci ne kyautan shari'a da karamci da aljanna to wannan ni da ke hannuna sharhin da albadar ya yi ne albadar shi ɗan na abdul muhsin al'abbad ne so ya bi littafin ya ɗan masa sharhi mai fa'ida kwarai da gaske zan rinka tsakuran mana wasu abubuwan da ya hasko a ciki saboda su gane shi yasa zai kyauta ya zamto akwai biro da da takarda a hannunku ko da a darasi na gaba ne abinda malam bin baz ya faɗa a nan ya buɗe mukaddimansa ne da nuna wannan saƙo nasa bayan ya gode ma Allah ya yabo ga Allah kamar yadda kuka gani ko kuma ya yaba Allah da abinda Allah ya dace da shi ne sannan kuma ya nuna mana cewa lallai cin nasara abun godiya na makoma mai karamci a duniya da lahira tana samuwa ne ga wanda suka ji tsoron Allah dan ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshen cin nasara yana ga masu takawa masu takawa wannan ko su ne waɗanda suka lizumci ma Allah da'a kuma suka nisanci abin da yake saban Allah ne shi ne takawa ɗin wanda suke bin umarni da umarnin Allah in Allah ya ce a yi suna yi ko bai musu daɗi ba in ya ce kuma a bari suna hannuwa daga hannunsa suna kuma aiki da abin da Allah ya ce su yi domin su samu yardan Allah su rabauta da asalin abin da yake na rahama ne a ranar alkiyama sannan kun kalla a cikin mukaddiman yayi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine zababban Allah madaukin sarki a cikin halittu gaba daya wanda kuma yi masa salati yana daga cikin daraja da bawa yake yake samu asalin wato a ban kasa haka ne ko malam ya ce ya kawo wannan littafi dan takaitacce mai amfani dan ya zanto mai saukin fahimtar abubuwan da ake karantarwa a cikinsa. sa ai sai ka zo ka amshi kujerar ta kadari Allah nura ne Allah shirye ka ga su ya darakta to malam ya ya kawo wannan wa alaikumus salam ya ce bayani dangane da wasu abubuwa wajibai da suka shafi al'umma musulmi haka ne ko waɗannan wajiban wanda ma'ana suke ilimi ne wanda yake garuri ma'ana ba makawa sai mutum ya san shi kamar yadda kake jin lalle sai ka shaƙi numfashi za ka rayu sai ka ci abinci don ka rayu to su ma abin da ke cikin waɗannan littafin sun ma fi abinci da abin sha muhimmanci saboda wanda ya mutu a cikin da'a kamar wanda ya shahada yana rasa ransa da dukiyarsa da komai ne ko ya tafi zuwa ga Allah amma mai haifar mai da shahadar san Allah da biyayya ga Allah to amma idan rayuwar ta yanke zai shiga wata rayuwar da tafi wannan ne to amma wanda ke cin abinci na haram tun daga nan ma addu'ansa Allah ba zai amsa ba. Addu'an mai cin haram Allah bai amsa hadisin ash'afa akbara da muke da shi a cikin arba'unan nauyiya. Ina fata an fahimci wannan. To saboda haka wannan malam ya ce ya sanya amsa suna darussa masu muhimmanci ga al'umma musulmi gaba ɗaya ko kace ga magarin al'umma wanda suna ne wanda ya dace kuma da abin da ya ambata a ciki ɗin kuma taken littafin ya ƙunshi dukkan saƙon da ya kamata mu sani yadda malam ya jeran tosa a ciki za ku ga jeran cewa mai ban sha'awa kwarai da gaske kuma ya kawo su kowanne zai ce maka darasi na ɗaya sai ya ce kaza darasi na biyu sai ya ce kaza darasi na uku duk sai ya kawo daga shi abin da ya bani sha'awa a can cikin littafin wallahi yadda ya kawo ta maganan jana'iza yawanci matsalolin da muke samu a zaman makoki bizna mamaci ya zo da su ta hanya mai sauƙin fahimta kuma wanda duk mai son gaskiya an an koyar da shi wannan zai fahimta kuma zai amfana da abin da yake ciki. Tunan haka mu ɗauki na farko malaci Abdulsul Awwal. Ko? Ina ga in an kira la'asar za mu je break kenan ko? Sai mu sallah sai mu zo ƙara samun awa ɗaya. Haka ne? Ko kun gaji? Ah. Allah ya muku albarka. ‘Yan gwamnati sun ɗauke ni an ce wace yasa dole aka sani dauran nan. Allah ya shirye ku, ya kwanku banin da huta. Allah ya sa muku albarka a rayuwanku, kuma ya sa muna yi a sa'a. Malaci a darsul awwal darasi na farko, shi ne Suratul Fatiha wa Fisalis Suwa. Haka ne, Suratul Fatiha da kuma gajerarrun surori su ne zai magana a kansu. Ko a ƙasan Hausa da aka ce, in ta iya daga alamtar zuwa nasi ta samu na zuwa ina gidan miji. eh ta samu na sallah daga nan sai aure haka ake cewa wato an raina surorin ƙasa a ƙasar Hausa kuma surorin malam dole ya ce an rikici kam na surorin ƙasa ma ko tafsiri ne dai gara ka kai mu sama nan tafsirin surorin ƙasan nan ba ƙaramin abu ba ne tun daga abasa ko tun daga suratin naba zuwa nasu daga dukkan su makiya ne yawanci haka ne surori ne makiya ba madaniya ko ɗaya a cikinsu surori ko da suke makiya ƙura a daka ne wurin bayani saboda ne ana ganiyan kishiyantan Allah ana ma Allah kishiya to zaka tadda su Allah yana ƙura larabawa da kalmomi na fitar hankali zai zo musu da kalmomin da su sun san wannan yafi ƙarfinsu yanzu an ce da kai wallaili idza as'as ina ma'anan as'as yana daga cikin suna daga cikin kalmomin larabci wanda suke daukan ma'ana biyu as as idza adbara as as idza aqbala ko yana daukan ma'anan fuskantowa na iya ma'anan bada baya za ka yi ka gane sai ka hada da wasu ilmoma to kaga wannan nan zaka je ai kaya suffa dandama kai dandama dandama alaihi to zaka tadda yawanci surojin makka dama yawanci ba su da tsayi ba su da tsayi ayoyinsu za ka ga ɗiga su Allah ke amma kuma fiya-fiya ne maganin ƙananan ƙwari. Allah zai faɗi su kaɗan amma ka ga sun me zafin gaske za ka je su. Suna da zafi za ka je su ta wannan sannan kuma za ka ji faɗa-faɗa Allah ke magana da su saboda ana shirka da Allah a lokacin amma surun da suka zo na madina hukunce hukunce za ka ji ayatul dain ka ganta shafi guda kuma ka ji ta zan abin nan da sauransu so eh yawwa so mutane yawanci suna abin nan waɗannan kuma gaba ɗaya ga suna magana alkiyama ne galibin su kaga muhimmancin su yana da fa'ida suna tabbatar da tauhidi da aqida yawanci Allah ya sa mu dace to malaki abdasul awwal wannan zai magana kan suratul fatiha da qisarus suwar suratul fatiha malam bin baz ya ce wa ma amkana min kisari suwar da abin da ya samu ya sawwaka na surori waɗanda suke a gajerarru ta fuskan yawa min suratul zilzala daga suratul zilzala ita ce wace idza zulzilatil ardu zilzalaha ila suratin nas zuwa suratin nas yace wannan suna daga cikin abin da ake so duk musulmi ya zamto ya kokari ya san su ya kiyaye su wato talqinan ko tun daga abin da ya shafi talqini a karanta mu mutum su ya ji su an gane ko wa tasihan lil qira'a kuma shi ma ya karanta a gyara mishi nashi karatun ya zanto ya iya su ya koye su kuma ya iya su an fahimta wa tahfizan sannan kuma ya zanto ya ne ya haddace su ya kiyaye su a cikin kirjinsa wa sharhan sannan ya zamto ya fahimci sharhi fashin baki lima ya jibu fahimuhu na daga abin da ya zama wajibi a fahimce shi a cikin waɗannan surori da an gane abubuwan da suke musamman wajibai wanda wani bai ɗauke ma wani su a ciki su ne farar da ainihin kenan ko to duk wanda suke a ciki kaga ya zama wajibi mutum ya mai ya san su dan ba zai yi ka iya gane zane mai tsadan gaske ki gane wancan cikan biyu cikambin mai CH shi ne original ɗin ba mai CI ba. Haka za ka ji sana cewa, ya ce, nawa suka ce maku na ce bakwai da ɗari biyar tun akwai roba a ciki, mai sauƙin kamfara daga sha takwas ne da ɗari biyar zuwa sama. Ko ba ka kuke cewa ba? Da a ce wannan zai zafi a jiki. Asalin mai fatin ɗin daga sha takwas ne zuwa zuwa sama. To duk kika iya gane cewa wannan dan Kano ne wancan dan Italy ne ya lai ko ba ki gane alkur'ani ba ina fata an fahimci wannan to da malaika wannan yace darasi na farko din nan wato abin da yake nufi shine daga cikin abin da ake so ga musulmi shine ya koyi suratul fatiha da waɗannan a surori gajerarru wanda malai an bace su cewa daga suratul azalzala zuwa suratul nas wannan ma'ana yana nufin wani gwargwadon iko ne wanda ake so mutum musulmi a matakin farko ya same su ga wanda yake namiji na gaske ya kamata ya fi haka ko ba haka ba ne wannan kamar matakin farko ne irin ya zamto dai an samar da musulmi wanda yake ala basiratin yana tafiya akan abin da Allah yake so amma kun sani ai wanda yake mahaddacin alkur'ani wanda ya haɗa qur'ani duka kirjinsa darajarsa bai zama ɗaya da wanda yake da wani bangare na alkur'ani ba ɗaya suke ba domin annabi sallallahu alaihi ko a ko a nan gidan duniya a jana'iza a jana'iza na gawawwaki yana bambanta mai yawan haddan qur'ani da wanda bai da yawan haddan alqur'ani tunda zaka yakin uhud annabi sallallahu alaihi wa sallam an zo za a yi mass burial shine rufe mamata da yawa tunda ya halarta a musulunci in an samu annoba ko yaki kamar annoba ya kashe amai da gudawa ya kashe mutane da yawa ko yaki ya kashe mutane da yawa ya halasta a musu kabari guda ɗaya a sa su mene da yawa kamar madina masu yanzu kan ko ba annoba ba suna yin haka in ka je bakiya za a yi za a jana'iza in ka taɓa halarta za ka gani in suka in aka samu jariri ya rasu akwai namiji wanda ya rasu namiji akan ɗora jaririn akan namijin a rufe su tare an fahimci maganan sukan yi haka su ɗora a kai su su rufe saboda shi wannan yaron bai da wani laifi kuma ana fatan ya zanto rahama ga shi ma'abokin kabarin bal duk wanda ya mutu a Madina ma in kun kula wanda suke kallo ko suka je Madina za ku gaba su ma tsawaita sallan gawa fit fit fit za ka ji kawai an ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ce su ko ya haka ba su dan tsawaita mana sai wani ya ce a ai su limaman suna da yakinin duk wanda Allah ya sa gawar shi ta zo nan ya wuce ne ba bukata bata mai lokaci kawai a mika ma Allah kayan shi kuma haka ne haka ne malam na samu wahatul tafsir wallahi naira dubu ɗari da talatin ya zama jiya nake karanta wani bangaren littafin a cikinsa da yake kawo falalolin madina da yake magana game da aikin hajji ya ka kawo waɗannan annan su lasu kun san ya ce ma duk wanda zai iya zuwa ya mutu a madina ya kokari ya je madina ya mutu an fahimta ko kuma ka kai na mawakin najeriya cewa allah kai ni madina in mutu can ya je sai da aka zo dawafi aka matse shi ya ji kafa shi ta rabu da ƙasa numfashi zai ɗauke ce allah ba fa yanzu nake nufi ba wato ina so ya dawo ya ƙara tuwo da miyan kuka to duk wanda ya ya mutu a Madina gaskiya su suna ganin kawai ba bai da bai da wata damuwa ko a harami na Makka yawanci za ku ga ina daga cikin dalilin da sa limamin ba su tsawaita sallan gawa sosai to Allah ka sa mu cika da imani inda za mu mutu Allah ka zaba mana mafi alkhairi sai na Umar da ya roki mutuwa a Madina mu ma mun roka mu roka Allah ya cika mana shikenan fa'i mana salatul ghaib daga Najeriya an fahimta ko to wannan yasa malam ya kawo ya ci waɗannan surori wanda suke ya faɗi sulusul zalzala da gaske abin da suke ciki wanda in mutum ya same su akalla ya samu wanda zai sallah da su na farali ko na asalin wato na filan ko sallan dare inda mutum zai ta maimaita sura guda ɗaya da take gajeruwa wurin tsayuwarsa na dare ma bai zanto ya yi laifi ba shi yasa malam ya faɗi waɗannan ɗin saboda kun ga wani Allah ba zai taɓa mishi baiwan ya haddace alƙur'ani ba duk da mun faɗi cewa haddan daraja ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ba mu karanta ma hadisin ba shine in an zo ranar Uhud da aka samu mace mace da yawa yakan tambaya ce ayyuhum aktsaru hifdhan li kitabillah waye yafi yawan haddan alqur'ani sai ce fulan wana ne sai ce qaddimu ku sashi a gaba thumma man sai a ce sai wana dai izu 50 ne sai ya tafi neman aure ya auro ba ustazi ya bata shagaltar da shi ya kasa cika uku annabi ya ce ba dan halin shi ba ku sashi a bayan wancan da ya cike da shi ne a gaba ko ba haka ba ne a ga mai kafar baya da kwaikwayo ce wance ce walla amma tun da ta fara kasuwanci shi ke nan muka neme ta makaranta muka rasa ba ta ƙarisa ba bari gaya muku wata mata kai kuma sani a sarari matar da ta gina wannan masallacin na layinmu da wancan makarantar ka san tsohuwa ce sosai ko ai ka sani to ka san yanzu zaka kira ta a waya so goma malam nora sai dai ba za ka same ta ba ka san dalilin kashe waya wallahi ta haddan qur'anin ta take karusawa ina tabbatar da shekarun ta sun haura 70 kwarai da gaske kuma ta kusa gama ta kusa gama hajiya aisha kira na kai tana ban hakuri malam ina so in magana da kai ai mun hakuri wani dan uzuri ne Allah yadda zaka ji ni ba jimawa kaga yar uwanmu da yar uwansu ne ta ce fa hadda take kulla kanta take yanzu ta ta ce ba za ta gaban Allah ba Qur'ani ya karkinta ba shekara 70 kuma da yake wallazina jahadu fina ne la nahyannahum subulana in zaka yi da gaskiya Allah zai baka wallahi Allah na bata shekara 70 da wani abu ga nan tana zuba Qur'ani ya karkinta kaga inna fi dhalika la ibra akwai abun lura akwai abin lura da abin da rami wallahi a rufe ka da qur'ani malam ka ka in ana cin bulus to ka ci bulus saboda in dai ka je da qur'ani to ka je da tiketin aljanna ne haka Allah ya faɗa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا duk da Allah ya gama kasabta mahaddatan karshe me yake jannatu adnin yadkhuluna dukkan sayan aljanna ne hadda mai zunuba Allah ce zan zan kauda kai zai wuce Allah ce zai wuce aljanna ne zai shiga yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a ga gol ga zinariya ba an ce kal musa alharir a duniya ba Allah ce kazanta ne na nan wali ba su fi harir a gida aljanna ni Allah zan muku kwalliya da alharir kai ka san kwalliyar Allah ba yake da na sarkin garin ku an fahimta in an jawo shi ma da qur'ani to wannan in mutum ya samu waɗannan surorin dan mutum yana maimaita sura wanda ba ta da tsayi a sallan dare ba aibi ba ne sai dai ba zai hana faɗaitar mutum ya yawaita ga wanda ya samu iko ba ko amma ana so koya ne inda mutum musulmi ne je yana da wani kaso saboda hadisi ya tabbata daga Qatada an bin Nu'man Allah ya kare da a gare shi yace wani mutum ya tsaya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta karatu har sai da asubahi tai yana karanta suratul qul huwallahu ahad in yi sallah ya karanta Fatiha surar da zai karanta sai ya ta karanta kul huwallahu ahad baya karawa akanta bai kara da wata suran ba yayin da ya wayi gari sai je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari yace to manzo Allah ni dai nayi sallar darajiya amma fa a sallan nan daga fatiha sai in ta karanta qul huwallahu da na idan da fatiha in ta qul huwallahu haka ne duk surorin nan da yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana nufin to abin da ya din da dan kadan ne shi anya kuwa ma yayi hakan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi wallazi nafsi biyadihi ina maka rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inna hala ta'dilu sulatal qur'an wallahi tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani kenan in ma kai raka uku da ita ka samu ladan qur'ani cur kammalalle kaga wannan hadisi da ingantacce Imam Bukhari ya fitar hadisi da 2514 so kaga wannan maganar ta Malam bin Baz tana nuna ne tana nuna fa'idar abin da ya faɗa din da yace daga suratul zilzala zuwa ƙasa to wannan tsari ne wanda yake da kyau wurin a ƙawatar da mutum wato ya zamto ya yi hadda kuma ya kiyaye waɗannan surori ɗin shi alƙur'ani ba ƙur'ani ba ambatan Allah gaba ɗaya duk wanda ka ga an azurta shi da yawan ambatan Allah to Allah yana son wannan mutumin ne Allah bai yarda makiyin shi ya ambace shi shi yasa munafikai ce wala yadhkuruna Allah illa qalila ba su ambatan Allah face kaza in ne kana da yawan ambatan Allah to alaman ana son ka ana yi da kai alama ce ta ana yi da kai a sama a ganka ma'abocin karatun ƙur'ani ma'abocin tasbihi da hailala da tahmidi da sauransu a ƙarshe malam ya kawo wasu gaɓoɓi guda hudu da yake cewa mutum wurin sanin waɗannan surori ɗin ya ƙoƙari a same su na farko ce talƙini mataki na farko ya ce shi da ya zamto wato amma mutum talƙinin alƙur'ani ɗin saboda ƙur'ani duk iya larabcinka sai an koya maka shi hatta Quraisha suna tsaya zama a gaba Annabi sallallahu alaihi ya koyar da su Alƙur'ani. haka ne ko shari littafi ne ke buƙatar koyarwa ko professor ne kai a jami'a ka zo kana kai professor ne a Arabic to wallahi a babin Qur'ani sai ka je gaban malamin tajwid ko bai iya mubtada da khabar ba wallahi sai mutum ya barna a ringizo ta fitar hankali sai mutum ya je kai kanshi ya baro Qur'ani a koya maka ishmam da raun da wacece wannan sai gaban sai gaban malamai masana abu sai sa Jabir dan Abdullahi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu istikhara baiwa Allah zabi kamar yadda yake koyar da mu sura a cikin Alqur'ani sai wannan ya nuna cewa ashe yana koyar da su Alqur'anin kenan an fa an fahimci wannan tunda kaga malaika Jibril yana sauka ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam su yi karatun Qur'ani to ba wani dan mace a ban kasa kuma da ba zai zo a yi masa Alqur'ani ina fata an fahimci wannan to hanyoyin koyon alkur'ani shine malam bin bas ya kawo su guda hudu waɗanda ko yarki zaki koyar ko malami ne a islamiyya inda zai koyar da alkur'ani to ana so ya kiyaye waɗannan kuma in ka kiyaye su ne qur'ani zai samu matakai ne na koyar da alkur'ani da kai kanka kai amfani da su a kanka sannan duk wanda zaka koyar da shi qur'ani kai masa wannan zai amfana na farkon su shine talqini kamar da ya faɗa wato mutum wanda zai zai koyar din malamin ya rinka karanta ma yara suna ji ina fata mun fahimta shi ya sa mu a yanda muke koyar da Qur'ani muka dauke shi ma ba mu yadda ka koyar da Qur'ani kamar yanda ni nake zaune a nan ba inda yara ne har gara idan manya ne amma in yara ne ana so kana tafiya a cikin kun fahimci magana ka je aji ka tsaya kan wannan suna karantawa kana karanta suna ji kana kallon wannan kana kallon bakin shi yana kallon naka din wasu malaman suka ce ma wannan ya samu asali daga zuwan mala'ika jibril ra annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sanar da ni musulunci da waye kun san hadisin da ke mun san hadisi ne ga sanannen hadisi a wurin mu to wannan talqini kenan sai ka faɗa sai ka karanta ka karanta ma dalibi ya ji kuma yana ji kuma ba so ɗaya ba in so ɗaya so biyu so uku ya danganta idan ɗalibi ba mai saurin ganewa ba ne in so bakwai za ka yi mishi sai ka kura ka mai so bakwai don ya ɗauka shi ne wani maso hamsin kwarai muka malamin mu wallahi sai da ya sa muna karanta aya cikin carbi wallahi sai sa duk inda hadda na zai rauni da wuya suratin nisa'i ta yi duk yadda ce rauni da na dan faya sai ji na dawo na wahala a saman bishiya malamin mu ke daura mu wallahi wallahi ne kana jin bacci saman bishiya kai baccin kana ga yadda za ta kare kana sama kai bacci ai nunan nan mangwara ya kwado wallahi malam khamis limamin masallaci an lilo na tudun wada Allah ya kara mai lafiya gwani malam khamis muhammad sufi Allah ya kara mai lafiya da tsawon kwana malamin mu ne ba za mu iya biyan shi alkhairin da ya mana wallahi ya gara mu sosai a qur'ani mun nuna kuma Allah ya biya alajikan manya eh mun da ku lokacin ba malamin da ran mai kajidi kamar shi sai daga bisani ko muka gane ba wanda ya mana gata kamar shi ko da ni dai Allah ya sani ban taba kin shi ba shi ma bai taba kina ba har yau har gobe Allah ya kara masa lafiya da tsawon kwana to talqini a karanta ma mutum ya ji kada a ce ai ya iya sannan sai na biyu shine shi wanda aka karanta ma din dan ya ce sai na ce tasihal lil qira'a ko shi wanda aka karanta mishi ya karanta wanda ya karanta mai din ya ji in ya karanta ka ji inda ya kuskure sai a gyara mishi an gane in ya ce a'uza sai a ce a'uzu billaha billahi an fahimta ko billahi in yayi a gyara idan kuma yana kuskure guda goma a aya daya kada a ce sai an gyara duka goma lokaci daya an fahimta idan mutum na kuskure a tilawa guda goma kada a ce duka goman yanzu yanzu sha yanzu magani yanzu kamar wa'ayi ya gyara su a'a ɗauki guda ɗaya idan akwai lahanin jali yana canza wasali dan bai ci kamar diba ba matsala ba ne dan bai kalkala ba matsala ba ne sai a ɗauki wannan mai girma sai a gyara mishi in ya rike ya rike gobe sai a ɗauko wani in ya rike ya rike gobe sai a ɗauko wani namal ilmu bit ta'alluq ko da koyo haka za a yi ta yi kada a matsa a ce dole rana ɗaya sai mutum ya gyara duka kura ko zunubai ba a haka Allah ta'ala da zai hana mu shan giya da zai hana al'umman nan wanda suka sha giya a baya shan giya ai ya bi matakai ne ko yace kar ku yi lokaci kaza kar ku yi na ku yi sallah kar ku yi kaza daga baya yake to ku bari gaba ɗaya mana suka ce mun bari saboda fahal antum muntahu suka ce intahaina to kun ga wannan mataki ne wanda malam ya kawo mana ya kamata ko mu lura da shi sannan sai na ukun sau shine haddacewa dan wanda aka karanta mishi kuma ya iya karantawa bai kamata kuma ya ciyar da kanshi baya ba inda za ki iya karanta baki ki tada baki to sai ki ta zuba qur'ani a kirjinki amma kin iya baki ko baki hadda ai baki kyauta ma kanki ba yasa an rake cewa walam arafi uyubin nasi aibin ku ka naqsil qadirina ala tamani yace ban ga aibi a rayuwan a rayuwan mutane ba kaman aibin daga abin da zake iya yin goma sai kika zo kika tara da rabi wannan aibi ne aibi ne abin da zaka iya goma kawai cas ka ije goma nan an fahimta yanzu mun faɗa ga wanda take da kusan shekara saba'in tana haddan Kur'ani. kuma na tabbatar ta gama haddan za ta gayyace mu walima zan gaya mu in ta buɗe walima zan gayyace ku ku je ku gani tsohuwa ce wallahi wallahi tsohuwa ce sosai tsohuwa ce yanzu tana nan tana haddan Kur'ani. duk da haka bata sake ba za ta kafa gilashi kuma ta ɗaura kuma da yake shi daci dan ban kuturu Allah na bata kun san duk duniya ba abin da ya kai ilimi daraja to kuma wani rahaman Allah shine babu abin da in ka nema Allah ke ruwan shi kaman kidi Allah ba aka kulla Allah baya ruwan shi inda zaka dage ka dage kai to koya ne sai kaga an gutsaran ma rabon ka daidai da kai kaga an baka iya abin da aka baka naka naka ka san ne ka san kuma ka samu kuma ka gode kuma kana jin dadin shi da zakin shi a ranka to wannan shine to dan haka nan mataki na nawa kenan na uku shine haddan ko Allah ta'ala ya zabi kirazan mahaddatan alkur'ani ya zanto nan ne wurin da yake ajiye ayoyinsa ba ce yau kirjinki nan ne asusun Allah ai ko kin san kakanki ta yanke saka ya ce bal huwa ayatul bayyinatin fi mene fi suduril ladina utul ilm kiraza na masu da qur'ani burgami ne da Allah ke aje gafakar da Allah ke aje ayoyinsa kenan don ku Allah zai zabi kirjinki ma'ajiyar ayoyinsa ai shikenan insha Allah kin san an zabe ki kamar yadda waccan ayan ta bala ta cikin suratul Fatiha to sannan sai abu na hudu da ya faɗa ya ce sharhan ko ayi sharhin abin da ya zamto wajibi a a san shi wannan kuma shine wato asalin abin mataki na hudu ya zamto idan mutum ya karanta alkur'ani kuma ya kokari ya san me ma'anonin abin da qur'anin ya kunsa ko da bai rike ya haddace ba amma dai yana gane an ce aya kaza ana magana kaza ana kaza wannan shi yafi kowa jin ɗanɗanon alƙur'ani ko da ba shi ne gwani na gwanayen tilawar ƙur'ani a garin ku wanda zai san mai ƙur'anin ke cewa to sai ya fi duk wani alaran majin zaƙin alƙur'ani ina fata mun gane da za a samu wani gangaren gardi kafi gwani wanda ya ƙur'anin ya yi mata irin hadda mai dakali ta zaune ɗin nan amma kuma bai sa abin da aka faɗa ba mai sauƙi ne kaga ana yakin boko haram da shi mai sauƙi ne kaga cikin kidnappers mai sauƙi ne kaga an cuci wani tare da shi me yasa bai san saƙon ba an fahimta ko bai fahimci sakon ba fa minhum zalimun li nafsihi shine wanda Allah ya faɗa masu zaluntar kansu mutum na sanin yana iya nisanta sabon Allah ne gwargwade da ya san girman Allah to wannan sharhin kuma na fashin baki na abin da Qur'ani ya kunsa shine abin da ke taimaka ma mutum ya zanto mai ya san ya amfana asalin wato da tilawar da yake wannan sune abin da malam ya kawo nan malam albadar shi ya kokarin kawo surorin da malam ya ce musu isarin suwar din nan da suratul fatiha din ina ga kila ba laifi idan mun dan shafa kansu ko saboda ya zamto ya fito mana a sarari na farko kun ga ce suratul fatiha duk da anan bai karanto alhamdulillah har zuwa karshe ba amma dai mun riga mun santa Allah ta'ala ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim suratul fatiha bismillah ayati a cikin ta wanda suke karatu da kira'ar hafsu mun sani sauran kira'o'in kuma ba ba aya bace So wannan isti'aza neman tsari ne kamar yadda muka sani. Allah ta'ala da aka kira shi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan kafa isti'aza umarni ne na Allah. Wa la qara'at al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. To wannan neman tsari da za a yi da duk sanannen abu ne. Bismillahir rahmanir rahim da yazo a cikin farkon farkon suran Bismillah mun sani ma'ana tana daga cikin littafin Allah wanda Allah ta'ala ya bayar da ita a matsayin abin karantawa na surori in banda kowace sura ana buɗe ta da shi Allah na buɗe surorin Qur'ani da ita banda suratu bara'a ita ce suratu tauba haka ne ko kuma bismillah din nan kalma ce wanda ake neman taimakon Allah tabaraka wata'ala da ita wanda ma'ananta shine zan fara karatu da sunan Allah ma'ana duk wanda zai kallon karanta alqur'anin nan ina mai neman taimakon Allah da ita Allahu kuma da aka faɗa suna ne daga cikin sunayen Allah wanda babu sunan da ya kai ta girma kamar yadda muka sani. Haka nan Ar-Rahmanir Rahim su ma sunaye ne guda biyu wanda aka tsage su daga kalmar rahama jin kai. Sai dai rahama Ar-Rahman mun faɗa shi ne gamammiyar rahamar da Allah ke ta hajja musulmai musulmai da wanda ba su ba kuma a gidan duniya. Ar-Rahim kuma jin kai wanda yake yin sa ya keɓance sa ga waliyansa zaɓaɓɓunsa wanda kuma wani yana faruwa ne a gidan lahira don Allah ce wa kana bil mu'mini da rahima kamar yadda ya faɗa a cikin suratul ahzab ina fata an fahimci wannan alhamdu yabo ne ga Allah madaukin sarki tare da nuna soyayya gare shi shi yasa za ku ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a cikin halin yanayin rashin jin daɗi yana faɗan kalmar alhamdu yana godiya ga Allah saboda yana nuna son Allah don Allah ya yi ma abin da ranka bai so ba ba dama ce ta kaji ba ka san Allah ba saboda da za ka gwama abin da ya maka daɗaɗa da wannan guda ɗayan da bai maka daɗi ba za ka tadda daɗaɗan sun rinjayi waɗanda bai maka daɗin ba nesa ba kusa ba ina fata mun fahimta ɗazun nan ya wuce awa ɗaya awa ɗaya da wani abu muna gidan yari haka ne ko umma albani da sa amira mun je da su da wasu daga cikin maza a nan da gaske abin da muka gaya musu a prison shine duk yadda kake jin ka a takura a nan yadda kake jin ka a matse in ka duba ni'imar da Allah ya masu wasu da su a makabarta a kwance su ne za su faɗa ma Allah kai yanzu tunanin ka za a kai ka kotu a yi maka shari'a to su ba ma maganar shari'a sai ta Allah to ina ina mafita kaga babu shi to wannan godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko a cikin yanayi mara daɗi yana gode ma Allah shin ka ji ya ce alhamdulillahi ala kulli halin to yanayin nan fa sai godiya in ji bahaushe an fahimta ko inda ka ji kalma ala kulli halin din nan to wallahi inda ni ne ko kai to sai inda Allah ya wani ma shirka zai gidan boka zai wuce saboda abin ya kai inda ya kai an gane kuma in ya ga wanda yake abu na ni'ima fa da ransa ke so me yake cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat kaga duka dai alhamdu alhamdu to wannan ganewan godiyan yabo ce ga Allah bakin sarki rabbul alamin ko mun sani shine ubangiji wanda ya halici dukkan wasu abun halitta kuma wato shine mamallakin su shike juya al'amuran su wanda bai da abokin tarayya a cikin wannan ina fata mun fahimta al'alamun kuwa hum siwala hum siwallahi sune duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba shine alam arrahmanir rahim wanda ya sifantu da rahama ga mamiya da kuma keɓantacciya kamar yadda muka faɗa a baya maliki yawmiddin ko a wata riwaya kuma mene maliki yawmiddin ai ma'ana ranar sakamako da hisabi ranar da kowa zai zo ba wanda ya isa ya iya magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim ko ayi ayi ayi linzami takunkumi a bakin duk mutane hannaye wa tukallimuna aidihim Allah ya ce hannaye su bada shaida me aka yi da su me aka aikata da su wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kafafuwan su kuma su yi shaida akan abin da aka aikata da su wuri kaza da aka tafi na saban Allah ne ko na biyayya ga Allah ne kafafuwa za su faɗa kai wani wurin ma fatan jikin mutum fatan jikin mutum za ta yi magana har ƴan wuta za su yi mamaki su ce wa qalu li juludihim liman shahidtum alaina dan me kuke shaida akan mu sai su ce qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kulli shay Allah da ke sa komai ya magana yau shi ya ce mu ba da shaida ku dai ba kun yi a duniya ba to yau na ku ido sai inda aka yi da ku kun gama naku duniya da haka ya rage wa bawa ya sanya rayuwarsa inda Allah ya yarda ko kuma inda Allah baya so Allah ka tsare mu da kai rayuwar mu inda baka so kuma inda ka fushi da mu to wannan shine abun nufi shine ranar sakamako sannan kuma ranar da za a kididdige ayyukan bayi sannan yana daga cikin sunayen Allah ajayyan ai ma'ana wanda yake yin sakamako ga bayi kuma ya kididdige ayyukansu wannan yana haifar mu ce samu tsoron Allah a cikin wannan suna kuma ya ji tsoron haɗuwarsa da Allah ɗauki sarki da tsayuwarsa a gaba gare shi domin Allah ta'ala cewa ma adraka ma yawmuddin ko me ya sanar da kai abin da ake ce ma ranar sakamako summa ma adraka ma yawmuddin kai wai me kasan ake nufi da wannan rana wani shiri kake mata ne to in baka sani baka sani yawma la yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ne da wata rai ba ta iya mallakan ma wata rai komai ba abin da za ta iya mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na na fatima wata ɓangare ne na jikina duk abin da ke faranta mata rai yana faranta min rai duk wanda ya bakanta mata rai ya sani ni ya bakanta ma rai amma haka ya fito ya ce da ita ya fatima binti muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ke na na fatima diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yar babban gida yar babban mace duk da haka imani wallahi ki tashi ki aiki ki tashi faki ma kiyaman nan da kabarin nan aiki fa inni la ugni anki min Allah shay'a ba abin da zan yi amfana miki wurin Allah in baki je ma Allah da abin da yake so ba Nana Fatima Annabi sallallahu alaihi ya riga ya gaya mata kakanta ta yanke saka ya gaya mata ita ce ta farkon wanda za ta same shi a lahira in kuwa ta same shi a lahira aljanna za ta cin masa to me yasa ya faɗa mata wannan magana ya taula tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro dan mata su sani maza ma su sani ina fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da ake ake nufi da wannan iyaka na abudu iyaka na sa'in wannan akwai tsantsanta bauta ga Allah a ciki wanda iyaka na abudu ai ma'ana muna tsarkake bauta gare ka kai kadai ya Allah ba za mu bauta ma wani wanda ba kai ba abin da kake faɗa ma Allah ke to yanzu ki duba ko kai dan adam ne wani yazo ce ai hajiya in ba ke ba sai dai rijiya an gaishe ki mai ado da adon zinariya sai kaga ta fara kumbura za ta bude bakin jaka kuma an ta a kawo fi sabilillahi an ta karanta manzon ladhi yuqridullaha qardan duk ta tsuke bakin jakanta sai wata zabiya ta zo ta fara sai ka ji kai yi waɗannan ba duk da dai malaman nan sun ce haramun ne amma ni dai astaghfirullah lami ka mata wannan a'a kaga wani zadigi mai neman tuba shi kai wai mata kan si zunubi ta ce wai astaghfirullah zunubin mata kan aibin wai Allah na tuba shi kanshi wannan magana yana bukatar tuba an fahimci magana ba haka ake yi ba shi tuba annadama alama fata ne abin da ya gabata Allah ya shiryar da mu wa iyaka san yana nuna tsantsanta neman taimako ga Allah shi kadai ba a neman taimako da wani wanda ba Allah ba ina fata an fahimci wannan wannan fadin iyaka na abu da kai kadai muke bauta ma kana tabbatar mu Allah ka barranta daga shirka ba za ka haɗa shi da kowa ba ko ɗanka ne ko yau yake maka ɗa'a yake ma biyayya kana jin kana son shi ‘ya'yanka biyu da za su haɗu wannan beji wannan yana maka biyayya sai ka ji wanda ke ma biyayya yana shiga ranka ba haka ba ne in ka kana kula wancan marajin kawai na tausayi da ƙauna ne ba ka so a ce naka ya lalace amma ba dan shi ranka ke so amma wanda zai zo ya taimaka maka yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza zaka ga yana da shiga rai kwarai da gaske wannan ba ‘ya'ya ba har a mutanen da kake zama da su duk wanda zai maka ɗa'a ma biyayya za ka ji kana son shi ba ka ba san san da za ka fara son shi ɗin ba haka ne ko to ina ga kuma walillahi masalul a'la Allah wannan mataccen tunani ne na Allah shine rayayyar wanda zai ma Allah ɗa'a ai ko zai gagata an fahimta to don haka sannan wa iyaka nasta'in wani yana nuna barrantanka daga dukkan wata dabara ko ko ko wani karfi kana gaya ma Allah banda dabara banda karfi in kai mun Allah na na amsa wannan ihdina siratal mustaqim dake cikin suratul fatiha yana nuni akan mene a muna neman dacewanka ya Allah ka san Allah bai datar da mutum ba da matsala ba wallahi sai ka ga mutum profeso ne a boko malam duk abu ya rikice shi ake nema amma an tashi zai je magunki sujada kaga wayo bai rana ba ilimi bai amfani ba mutum ya gama tsab duk abin da ake nema ce ai suwa na inda aka kai abu kan table din su suka yi experiment suka ba da report suka yi kaza zaka shi comprehensive kaza kaza kaza kaza kaza ana tashi kuma sai tafi gidan boka kuma yana da Allah aga wannan ilimin garaji wani jahilcin da shi an fahimci wannan to shine anan ihdinas siratal mustaqim wato ka nuna mana kuma ka datar da mu ya Allah ta bin hanya wanda take madaidaiciya kuma in mun gane ta mu bi ta abu biyu ne gane shari'a da bin shari'a dukkanin su suna da muhimmanci na farkon kuma yana da wahala ganewan wani zai tafa gamniya wani kuma ya gane sai san rai ya hana shi haka ne mutum ya ce wallahi bala ai mukan kalle ku sunna TV mukan je ku wato matsalar in muka ce zamu yi aiki da abinda kuke faɗa fada sai ta watsi wato gara a watsi a wurin Allah kun fahimci magana eh gara asaran wurin Allah da arata rai yanzu nan gidan yarin muka je abun bakin cikin da muka gani yau yana da yau wallahi wallahi wallahi wasu musulman ba su da wani amfani da suke tsina nama musulunci duk suna suka tara a cikin shugabanninmu na gwamnatin nan wallahi ba su da wani amfani can ba su da amfani ba ko yana muku maganan wai a ma musulmi ne a danna kafiri ba ba shi nake magana aikin ma a yi aikin yadda ya kamata don al'umma wallahi babu yan gidan yarin da ke independence nan dai a yanzu halin da muke ciki sai dai Allah Allah kawai amma wurin na is too bad abu ya lalace mu dai ba mu da wakilci na yi shekaru goma sha ina zuwa gidan yari prison muna karantarwa ga malam nura yana ga har yanzu ID card ɗinka yana nan muna da ayyukan da muke shiga kowane freezer a ƙasar nan makarantar ban taɓa samun freezer a mafi munin yanayi na shugabanci kamar wanda na independence mai yake ciki yanzu ba mi sa'a ba musulmi ne ɗan uwanmu amma bai da kirki sam bai da kirki bai kuma san ya kamata ba ya san ya kamata ba Allah ya tsare ya san ya kamata ba da mi farin ciki da abin da muka gani ba Allah ya kawo mana sauki amma dai gaskiya babu ba nasara a harkar ba nasara in har wannan su ne irin waɗannan ne zama shugabannin al'umma har gara wallahi wasu wanda ba su wallahi al'azim ta wani har gara kirista akwai kiristar da abin da ya mana na taimakon al'umma da sauransu wallahi wannan sam sam wancan zai anshe ku da mutuntawa ne komai wanda aka zalunce su an tabbatar zalunci ne zai ba abu har kotu a shari'ansa fitar da su ba dole ke gidan yari bane mai laifi ba ku sani ba dole ki gida da bane akwai da ne kazafi kai ba mun je na Gombe da ku ba kaga tsohon da aka yi magana gaban malam Musa mai kula na garanto yayi kuma dan ya abun nan shi ya ne har ya su kai furfura a gidan yari shekarun sa wallahi na mashi haya ta kone amma kai shi kotu amma kai shi kotu a tabbatar da gaskiyar shi ko rashin gaskiyar shi an ki masa kana nan in ka kai dan boko bokon banza da wafi bokon da ba ta kai ka aljanna ba garan rashin ta ba ba garan rashin ta ba bokon banza yau aka fara boko kafin kai nawa suka yi boko su waye ba yan boko ba ba mu da wakilci a independence prison na nan Kaduna ba mu da shi ba mu da shi yau mun ga mafi munin yanayi ban taba shiga prison ba ga malam Nora tun 1998 muke zuwa prison tun 1998 Armenia muke zuwa prison 2008 shekara goma 18 shekara ashirin, yau shekara ashirin da biyar muna zuwa gidan yari karantarwa ban taba zuwa gidan yari na ga bakin ciki a babin shugabanci irin na yau ba kuma ya Allah in wannan mutumin ba zai gyara ba Allah ka kawar da shi ka kawo mana wani ba daidai bane san ba daidai bane ana azumin Ramadana ma ka hana a ciyar da mutane kai ba kai ka kawo dukiyar nan ba jama'a su kawo dukiya aka ce wai ba za wai protocol za a yi protocol ne protocol wani protocol ne ba a san shi ba kuma protocol din da ba a san shi ba iyaka a tabbatar a yi applying a duba lafiyar abinci a yi kaza kuma kana zaune wanda ba mu ba sun rinka shigowa suna abin da ransu ke so su baka hana su ba wanda ba mu ba sun zo ba hana su kaga su suna da wakilci ko mun kuma da sunan namu da sunan namu shi yasa wallahi akwai musulmi da yawa musulman asalin ba su da yawa kana rayuwa kamar dabba kawai kai dai ofis ɗinka kujerarka kuɗi ne zaka samu da zaka samu duniya ita ce ƙarshen cinyewa inda duniya ne burgewa na rantse da girman Allah wannan dukiyar da technology duk a zamanin sahabbai zai zo mu mun ma isa mu ɗanɗana wannan ni'ima mun kai su matsayi mun kai su daraja ne ko takalmin sahabi ba mu kai shi matsayi ba inda ana ba takalmi matsayi takalmin sahabi da ya taka je jihadi da shi wallahi sai kai da gaske ka kamo shi inda a ce ana ba takalmi matsayi to amma aka ga irin wannan ba daidai bane wallahi mu da yau mun ga takaici kan kwarai da gaske amma in Allah ya yarda mafarin canji ne in Allah da mafarin canji ne dan Allah ba zai tozarta addu'o'in mu ba in mai shari'a ne Allah shirye shi ya gyara in ko ba mai shari'a bane Allah ka kawo mana labarin an canza shi dan uwanka musulmi malam dan uwanka musulmi ba haushe dan uwanka mutumin Kano Kano ma ba wani wuri ba kai Kano wanda ya fito Kano Zamfara Sokoto har a ga mishi taimakon musulunci har sai an ce har sai an ce dan Kano Kano fa ba da Kano muke alfahari bane jama'a Allah ya kyauta kyauta wallahi wallahi abun bai yi ba wallahi bai yi ba Allah ya shirye mu shirye mu amma ba dai bane wannan shine illan ku rinka tura yaran ku boko ba ku musarbiyar addini shine matsalan duk in ka bi irin mutanen nan zaka tada missionary school suka yi wallahi galibin su missionary school suke yi ni na taba duba wannan ga malam Nura lokacin da aka zo Jonathan ai ta rikici ai ta rikici ai wani kaza wani kaza ni da nazo na duba na kalla abu sai ce kai wai waɗannan ya aka tarbiyyar su ne kaga mutum ya je sama gaba ɗaya ba wani alaman ya musulunci bai ma saurara ma addinin wallahi in ka bi sai ka ga nursery school ɗinsa primary school ɗinsa duka hannun arnayi dukka a hannun arnaye yana gama aka wanke shi aka mika ma amurka shi shi kenan to sanda zai dawo shi ba dole kalle ku masu backward mentality ba masu ci bayan tunani shi mai ne musulunci kuma a wurin shi a haina ai shi tsautsayi ma ya kawo shi musulunci a tsautsayi ne tsautsayi ne wannan ba daidai ba ne daidai ba ne ko kaɗan da haka dai Allah ya shirya amma wallahi ku ku ku ku ku ku ku ku ba 'ya'yanku karatun tanansu kuma ku rinka gaya musu abin da kuke so su zama saboda wasiyan iyaye ga ƴaƴa yana tasiri yana tasiri Allah ya shirya da haka dai a takaice wannan sura da muka karanta suratul fatiha ita ce ta farko daga cikin waɗanda malam ya kawo ko sai ce sai waɗancan gajerun waɗanda suke a surori ne ban sani ba mun zo yanayin tafiyar mu a karatun wato ban so mai gudun da za a kasa fahimta abin da ake ne na fi ganin mai ta sa dauran namu muna cinye har mu cinye mu cinye littafin mu ya ake gani yawwa to saboda haka wannan ita ce suratul fatiha kuma tana daga cikin abubuwan da ake neman taimako da su a cikin surori annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wato ana iya neman agaji da ana ne ina neman waraka ko na abu da ya shafi wannan da wannan sura kamar yadda hadisi ya daga Abi Hurairah Allah ya kare ta a gare shi daga hadisul qudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ta'ala na cewa qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini ita kanta suratul fatiha ana kiranta da suna as-sala saboda babu mutum bai da ladan sallah in bai karanta suratul fatiha ba babu sallah in babu suratul fatiha yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ya raba sallah gida biyu tsakaninsa da bawansa kuma duk abin da bawa ya roka Allah ya bashi Allah subhanahu wataala ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai sai Allah ta'ala ya ce bawa na ya gode mani idan ya ce arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce bawa na yayi yabo a gare ni in ya ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako sai Allah ya ce bawa na ya girmama ni idan mutum ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare kai kaɗai muke bauta ma kuma gare kaɗai muke neman taimako sai Allah ce haza baini wa baina abdi lalle wannan tsakani na ne da bawana lalle ni na cancanta ya bauta ma kuma lalle ya cancanta ya nemi taimako na an gane ko idan mutum ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kenan sai Allah ya ce wali abdi ma sa'ala kuma bawana yana da duk abin da zai roƙa daga nan shine sai ya ce mene ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba waɗanda kai fushi da su ba wala dallin ba ko batattu ba al maghdubi alaihim aka karkatar da shi zuwa ga cewa yahudawa addalin kuma kiristoci saboda waɗancan sun sani sun take sani kaga bata ta tabbata waɗannan da suke addini da jahilci su kuma su ne batattu an kawo a cikin al'umma na sulasuna an faɗi wannan aya saboda ba makawa wasu sai sun yi koyi da yahuda wannan ba makawa wasu za su yi koyi da kiristoci shi yasa sai aka kawo wannan anan Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ce hada li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan abin da ya roƙa na shari'a na bawa na ne kuma na bashi yanzu dan Allah wannan kadai kika rike kika je karanta suratul Fatiha sai kin ji kin fi jin daɗi a ranki sanda kike karanta ta fiye da da da baki san wannan hadisin ba shi yasa duk Qur'ani bayan da zaki karanta kai sai Allah ya magana da ke sai suratul Fatiha an bayanci magana sanda ke karanta ta Allah yana magana kaga wannan ma'ana kuwa abu ne wanda yake mai karfin gaske Allah ta'ala a farkon ta ya nuna yabo sannan a karshen ta kuma ya rufe da addu'a wanda kuma ma a ƙarshe shine Allah ya kira ta suna ummul qur'an ita ce uwar alqur'ani saboda ta tattaro duk wani abu a dunkule wanda alqur'ani ya ya mene ya ya kunsa ta dunkule shi a wuri ɗaya kuma ta rarrabe shi wa tana cike da darussa masu yawa suratul fatiha kuma tana tabbatar da wato tiraku na addini da tushe na imani da umarnin da shari'a ta bayar da kuma ɗabi'u da ladubba waɗanda sauran surori ba su kunshe ta ba ba su kunshi waɗannan ba su da aka yana da sai mu takaita a nan in mun yi sallah minti nawa za mu dawo sai mu samu ko awa ɗaya minti sha hudu zai shemu ko ashirin minti nawa ku zaɓa mu dawo hudu mu tashi biyar ya yi muku to insha Allah da don ma mu yi sallah Allah da sai mu tsora mun sa minti nawa ne yanzu